إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المحجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai alkhairi da albarka na litinin daren talata ɗaya da watan rabi'in al'akhir bayan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da sha shida da wata na goma miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na adda'u waddawa wanda wasu kafi sani da aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullah a wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka na al-furqan da yake wannan unguwa mai tarin alkhairi ta tudun morai a wannan gari na mai albarka na tawa jamhuriyar Nijar a cikin karatuka da muke gabatarwa na adda'u waddawa wannan shine darasi na 28 da yardar Allah subhanahu wataala wanda muna nan cikin bayani da malam ya koro muna dan jan hankali da kuma tunatarwa da falkar da wanda yake yayi barci da ma karantar da wanda bai sani ba akan kada ya kuskure ya rudu da ruduwar da wasu kayi a wannan rayuwa ta cewa duk abin da mutum ya aikata in yaji Allah zai Allah na da zai iya sashi aljanna zaka kai abin da duk kake so aljanna da huta ta suna hannun Allah subhanahu wataala azabtar da kai ba abin da zai karawa zai karawa Allah subhanahu wataala sannan kuma sanya ka aljanna baya rage komai na wajen Allah subhanahu wataala tumaran ya karanto muna ababe da dama wanda akwai tayar da hankali da duk mutum na tsatse wanda ya san aikin da yake yi a rayuwa mun tuke akan idamar yake cewa a hadisin da ya kawo hadisi musnad al-imam ahmad hadisi abu musa al-ashari Allah ya kara masa yarda yace man mata mudminan lil khamri saqahu Allah min nahri ghuta duk wanda ya mutu yana mai shan giya ya mutu akan betuwa ba yana kwankwada giya a rayuwa to a irin alkiyama Allah zai shayar da shi da nahar ghuba watan teku na ghuba suka ce wa ma nahar ghuba menene teku na ghuba sai annabi ya ce naharun yajri min furuji mumisat teku ne da yake bubbugowa daga farjin almumisat karuwai masu zawan kansu sune karuwai ko yu'zi ahlan nari rihu furujihinna da karnin karnin karnin iskan su yake cutar da in wuta shi kansa da za a bar mutun da wannan warin na farjin kadai nasu su karuwan to da ya ice zamanto azaba da 'yan wuta ma'azalika kuma sai Allah ya ƙara musu cewa su cikin wutar suke Allah ya kare mu to zamu tashi fada mali ce wa fihi ya tabbata har yau a cikin musnad aidan har yau a a cikin musnad na al-Imam Ahmad anhu daga daga shi Aba Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yarda qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa tu'radun nasu yawmal qiyamati thalatha aradatin za a bijiro da mutane a ranar tashin kiyama gaban Allah bijirarwa guda uku za a zo da mutane a ranar tashin alkiyama a kotun Allah subhanahu wataala watan zawwa guda uku mana mala'iku za su zo da mutane gaban Allah a ranar tashin kiyama har zawwa guda uku aje a dawo aje a dawo aje a dawo mun fahimta yace fa amma aradatani amma bijirarwa guda biyu fajidalu za a tajayayya ne ana musu za a tajayayya jidal wannan ana rikici tsakanin wannan da wannan wannan kaza wani kaza wani kaza wani kaza wa ma'azi da kuma kawo hanzari ai abin da samu mai kaza ba kaza ne wannan shine bijirar farko da ta bi za a yi abinda za a yi akai shine za a tajida ana tajayayya musu wa juna wane yace kaza ne wane yace kaza wane yace kaza wane yace kaza har ma Allah ya hakaita muna a Qur'ani mai girma wasu daga cikin musu da zai faruwa ko tsakanin wanda suka bi wanda ba Allah subhanahu wataala ba da wanda aka bin to za a zo gaban Allah kuma za su wa junan su abin nan za su za su barranta da junan su a gaban Allah subhanahu wataala istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wara'u al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab duka wannan a cikin bijrarwa ta farin ne za a zo kuma za a zo a ta bayanin awwalu ma yuqda bainan nas yawmul qiyamati fid dima za a zo ayi bayani kan jini wani ya kashe wani me yayi dalili duk Allah zai tambayi wa'annan mutanen da suka aikata abin da suka aikata na ta'asa haka bijrarwa ta farko da ta biyu jidali ne musu ne jayayya ne da kuma kawo hanzari kasancewar kuma akwai wanda Qur'ani ya ba da labarin ba za a ba su damar ba ma balantana su kawo su kawo hanzari Allah ce fala yu'dhanu lahum fayataziruna ba za a ma ba su izini ba damar su zo su kawo su kare kansu gaban Allah domin duk abinda mutum zai aikata a duniya to in haka je gaban Allah subhanahu wataala Allah zai tambaye shi ko akwai dalili ko mun fahimta wala Allah kana da abinda zaka iya kare kanka da shi duk abin da mutum yake aikatawa wallahi alazim in aka tashi gaban Allah sai Allah ya tsayar da shi ka tsayar da kanka ka bada hujja akan abin da kake muka ka aikata ko ma miye shi yasa kaga da'awar sunna tana tana kokarin saita mutane akan a tsaya iya inda manzo Allah ya tsaya da mutane eh wannan shine da'awar sunna a tsaya iya inda da'awar manzon Allah ta tsaya da mutane kada ka kara kakkarage in ka tsara ka je gaban Allah subhanahu wataala Allah zai tambaye ka kuma ga manzon Allah nan za a tambaye sa kai haka ka karta da mutane ina ba ta mu fahimta shi yasa Allah ya ka tarobin Allah ya tsare ka da da kirkira wasu abu a cikin addini ka sanya da sunan addini maliki shige ta wa amma tharisa amma bijirarwa ta uku fa inda zalika tatiru suhuf bi aidi to a wannan lokacin ne za a za a watsar da littafai a cikin hannayen mutane za a zubo da littafai wa wa mutane fa akhidun bi yaminihi akona zai karbi littafin sa dan littafan zubo su za a yi uzul littafan zubo su za a yi ko kun fahimta eh to fa akhidun bi yaminihi akona zai karbi littafin da hannunsa na dama Allah ya sanya muna ciki wa akhidun bi shimali kuma akwai wanda zai karbi littafinsa da hannunsa na hagu Allah ya kare mu wannan hadisi na Aba Musa al-Ash'ari hadisi al-Imam Ahmad wasu daga cikin malamai sun sun sun kawo su a cikin littafinsa kamar Ibn Majah ya fitar da shi a cikin Kitabuz Zuhud da ya fitar da shi daga Aba Musa al-Ash'ari sai dai Nasiruddin al-Albani alaihi rahmatullahi ta'ala ya da'afa hadisin yace hadisi ne wanda yake da'ifi wanda ya yayi wannan bayani a cikin da'iful jami' nasa ma dai akwai abun doka cewa akwai gabar da ta inganta cewa za a zubo da littafai za a ba kowa littafin sa qur'ani ya tabbatar da wannan sunnar manzon Allah ta tabbatar da cewa za a ba kowa littafin sa Allah ce fa amma man usiya kitabahu بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا kaje wanda aka ba sa littafinsa ta hannun dama a ranar tashin kiyama Allah ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu Allah zai masa hisabi hisabi mai sauki ya Allah muna roƙonka kai mana hisabi hisabi mai sauki wayan qalib kuma zai juyo ila ahlihi zuwa ga iyalinsa basururan yana mai farin ciki yana mai jin dadi aswatul haqa Allah ce فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية kaga an tabbatar da cewa za a bada littafi wasu za su karba da hannun su da dama wasu kuma da hannun hagu za su karba Allah ya kare mu shi ya ce wa amma man uta kitabahu wara'a zahri fasofa yad'u qubura duk wanda aka ba su littafin sa ta hannun sana hagu bayan bansa aka wulga masa Allah ce to da sannu fa zai zai ta kiran halaka halaka a wata ayin Allah ce la tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan kathira ku dena kiran halaka dai ku kira halakoki Allah ya kare mu kuma Qur'anin ya tabbatar cewa za a cika kanta littafinka Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa a suratul Isra'il وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا سلة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك أسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله aga alqur'anin ya tabbatar da cewa za a baiwa mutum littafinsa imma da hannun dama imma da hannun na hagu Allah subhanahu wataala ya sa mu karbi littafin mu a hannun a hannun dama wa fil musnad aida ya tabbata a cikin musnad na al-imam Ahmad har yau min hadith min hadith bin mas'ud daga hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbas manzon Allah ma'aikin Allah ƙare ya ce iyyakum wa muhaqqaratiz zunub tashirinku ahirkinku da muhaqqaratiz zunub zunub laifuk zunuban da ake ake ake ake kyama ake renawa kashe da ku da ayyukan da ake renawa zunubin da ake renawa akwai zunubi wanda mutum yana ganin sa ba kamar ba laifi ko yayi ba laifi bane adabe ce kashe da kare irin zunubin da ake ake renawa daga ce at-tahqir shine rena abu adabe ce kashe da ku da rena rena laifuka kakka doki laifi ba laifi ba ba wanda zai dokar laifi ba laifi ba yana tunanin abin da yake da laifi ba wani abu ne sai wanda bai san aikin da yake yi ba amma idan mutum ya san abin da yake yi cewa fa laifi ne kuma Allah yake iya ya yi masa azaba ta dalilin wannan to zai kiyaye annabi ce iyyakum wa muhaqqaratiz dhunub kashedin ku da laifukan da ake ake renawa fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikana annabi Allah ce tabbas wa'annan laifukan da ake renarwa suke taruwa wa dan annabi Adam har su kai saladiyar halakarsa laifi kaɗan ni shi yasa wani mawaƙi yake cewa yake cewa la tastasghiranna al'asa kadka rena tsakuwa kadka rena tsakuwa yace fa innal jibala min al'asa domin katan dutse da kake gani tushen sa daga wannan tsakuwar ne ko kun fahimta al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala ya ji daga malamin ibn taymiyyah cewa ƙaramin laifi rena ƙaramin laifi shi kansa laifi ne ka zama to kana dubin abin da kake na sabon Allah wanda bai kai bai kai babba ba baya cikin alkabair kana ganin sa daga cikin ba wani abu ba to shi kansa wannan abun laifi ne kuma na daga cikin hanyar da zai sanya mutun ya irtikabin babban laifi ba tare da ya sani ba ko ma ya sani domin daga cikin sharrin da Allah ya ce in ka kiyaye Allah zai yafe maka babban laifi akwai nisantar kananan laifi ina ba ta mu fahimta ta yadda in mutum ya nisanci babban laifi to kuma Allah yana yahe masa babban idan mutum sun ci manya-manyan laifi to kananan ma ba sai an da Allah zai yafe masa to shi kuma yin karamin laifi na daga cikin abun da ke haura mutum zuwa ga babban to kuma Allah yana gafarta babban laifi ne inji malamai kuma ta hanyar barin karamin babban laifin kuma bai ta Allah ce in tajtanibul in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffiru ankum sayyi'atikum in har kuka bar manya-manyan zunubai da Allah ya hane ku akai to kananan laifin sai Allah shi ya hibo ku to ana samun babban laifi ne ta hanyar aikata karamin laifi ko kun baita saboda duk a lokacin da mutum zai fara sabo da karami yake farawa yanzu misalin ka doki mazinaci wanda bai zina sai yake so ya shiga cikin badan alar zina kaga zai doka da hanya har ka kallon mata sai la gadin ba wani abu bane ko to daga nan sai a huce zuwa ga zuwa ga uwar Allah ya kare mu to shi da albi ke cewa ka shedin ku da rena da laifukan da ake renawa kana ganin ba ba wani abu bane yace fa inna fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikna domin su wayannan laifukan da ake renarwa suna taruwa wa mutum har su kai sanadiyar halakarsa wa daraba lahunna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mathala sai manzon Allah ya buga misali akan wannan kamar sai qaumin yace kamar wasu mutane ne ayari wasu al'umma nazalu arda salatin suka sabkau a cikin wani wata kasa a cikin daji suka zo a wani gari cikin sahara cikin cikin daji fili ne dajin Allah fa hadara sani'ul qaumi sai kuma aka mutane suka zo suna so su shirya abinci ana jin yunwa ga ana buƙatar a jahaza wani abu da za a ci al'umma ta kawo abincin za ta ci wannan abincin sai an gasa kuma babu itace to faja'ala ar-rajul yantaliqu fayaji'u bil 'ud sai wani daga cikin ayarin yayin nan sai je ya kawo ya kawo ice daya wannan sai ya taka shi ma ya je ya kawo ice daya wancan sai ya je ya kawo ice daya in kowa ya kawo ice da yansu 20 ne a samu ice nawa to ice ishin za su dafa abincin ko ba za su dafa ba na'am za su dafa shi da nake cewa fa yajibu bil udi war rajul bil udi hatta jama'u sawada suka je suka ta kawo ita sai suka tattara kan itace kowa ya je dagula yake zawa da shi sai suka tattara kan itace wa wa ajjaju naran kuma suka kunna wuta wa ajjaju naran suka kunna wuta fa andaju ma qazafu ma qadabu fiha sai suka kuma dafa abinda suka sanya na nama cikin wannan wutar kaga tushen kowane daga cikin iccen shine kowa guda ya kawo gudan ne aka tattara sai zamanto itace har ya kai inda in aka aka kunna suna suna kona juna suna suna gasa abinda ake bukata to abinda annabi yake so ya karantar da mu a wannan hadisin shi ya cewa da za a bar kowa da icce daya to da ita tsayin bai kai labari ba zai iya kunna wuta ba amma da itacen suka tattaru sai zamanto sun yi suka suka tada hayakin da suka bada zafin da zai iya dafa abincin da ake da bukata to haka laifi kana ganin wannan laifin ba kar ba komai bane to in kai shi aka wuce kuma sai a zo da wannan dibin cewa ba wani bane shi zai ya ba za ka roki Allah gafara ba kuma in baka roki Allah ba yana nan a matsayin sanami na laifi kuma gobe za ka sake yin wani kana ganin ba wani bane kan ajima shekara daya in kullun za ka yi laifi daya wanda kana ganin ba wani abu ne a shekara ta laifi 365 kaga 300 sun kai sun isa shi abin da Allah ya kai mutun jahannama aiko eh hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya gulga wata mace cikin wutar jahannama dalilin mage musa da ta daure wannan musar ta hana mata abinci ita bata bar musar ta je ta nemi abincin da kanta ba kuma ita bata bata ba kuma ta daure ta har musar ta rasu ta mutu to dalilin wannan Allah ya sanya ta cikin wuta dalilin wannan abu kadai ko mun bace karatu kaga kiran in mutun to a ce kuma kullun laifi duka ke yi ake kusan laifi kusan laifi 700 kenan a shekara to ina mutum za yi da laifi 700 gaban Allah da Allah bai yafe ba na'am Allah ya kare mu jama'a mun bai ci wannan hadisin da kyau sai dai wannan hadisin wasu da cikin malamai sun so su kawo masa abin nan sai Nasiruddin Albani a ƙarshe ya ce hadisi ne wanda yake ingantacce amma akwai daga cikin malaman hadisi suka suka suka ce hadisi ne bai inganta ba Nasiruddin Albani da yazo gun takharijin hadisin sai ya ce akwai hanya akwai wasu sanadi a wasu turuq da yake qawwa hadisun hadisu hadisi ne wanda yake ya inganta sahihun ne amma li ghairihi saboda akwai ruwaya da ta inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda tana kawa da wannan ruwayar amma ta sha ban da lafazin lura da wannan sai hadisi ne wanda sahihun sahihul li ghairihi malaci wa fi sahihi ya tabbata cikin littafin as-sahih ya ta sahih littafin wa kenan na'am min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu daga hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ايكن الله yana cewa yudrabul jisru ala jahannam Allah zai sa a buga gada akan akan jahannama Allah zai sa a buga gada akan jahannama domin ita jahannama tana kasa ita jahannama a kasa take ko kun fahimta kamar da hadisai suka suka bayyana da wannan cewa tana tana kasa to yudrabul yudrabul jisru aljisr shine gada to Allah zai sa abu ga jahan abinan gada a saman jahannama fa akunu awwalu man yujiz annabi Allah ce ni ne farkon wanda zai keka wannan gadan ya wuce jama'a mun bi karatu annabin Allah shine farkon wanda zai min zai keta wannan gadar ya wuce domin ita wutar za a zo da ita wajen Allah subhanahu wataala بسبعين ألف زمام بسبعين زمام مع كل مع كل زمام سبعين ألف ملك زازول جهنم تعالى للإنزام غدا سبعين kowane linzami malaika dubu saba'in yake rike da ita a gaban Allah shi Allah ce waje a yau mai idin bi jahannam za a zo da a wannan ranar da jahannama malaiku za su zo da ita tana tana kugi ta karu ta mayyazu min al-ghayb haka Allah ya faɗa idan aka zo da ita a wannan lokacin maza ce ba wani annabi a duniya ko manzon da Allah ya aiko da zai iya tsayawa da kafafunsa sai ya durkusa ba wani annabi a duniya ba wai farafula ba ake zance ba wani annabi ko manzon da Allah ya aiko a duniya da zai iya tsayuwa da kafafunsa a wannan rana a wannan lokacin kowa zai gurfana ne akan guwagunsa kullu ummatin jafi Allah ya kawo nan tuna min ayat watara watara kullu ummatin jafiya haka zaka ga kowace al'umma tana gurfani an gurfana ba wanda zai iya mikewa to idan aka zo da ita sai Allah ya sa a buga a buga a buga abin nan gada a saman jahannama saboda sai an keta ta kan take wucewa a ji aljanna Allah ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika atman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jathiya wa in minkum illa wariduha ba dai daga cikin ku face sai ya kira ta jahannamar sai ya biya ta kanta ba shi inda Allah ba shi ba wani mutum dangatarsa ko dan zaman sa annabi ko ba wani mutum a duniya duk rawanin sa da duk girman mukamin sa a duniya da zai zo wuce haka sai ya biya ta jahannama Allah ce kana ala rabbika hatman maqdiya wannan abu ne wanda ubangijinka ya kaddara ya rubuta kuma an yi sun yi aika shi amma ta summa nunjil ladina taqaw za mu tseratar da wasu mutane suka ji tsoron Allah a duniya sai ce wa nazarul zalimin fiha jithiya mu bar azalimai a cikin jahannama gurfani Allah ya kare mu malam jabir akwai wanda sai an shiga aljanna ya dinga tambaya wai annabi ya faɗa akwai sirati Allah ya ce akwai sirati wai shi siratin yana ina wallahi bai san ya wuce ba bai ma san ya wuce siratin ba shi bai ma san ko ana yi ba sai ya shiga dinga tambayar ɗan uwa cikin aljanna kai jama'a wai shi siradin na hanyar zuba a kagare shi ba Allah ya datar da mu duniya riga ya wuce akwai wanda zai zo yana takama wani ga daga san kamar ayi walƙi haka zai zai wuce irin wannan ne bai san ko ya wuce ba kamar walƙiya walak wani kuma kamar an sako matashin doki matashin doki yana ci yana da ƙarfi bi izzu fi izzati zai wuce wani kuma zai zo yana tafiya elegance taki dai baya dai kamar an gudu shiga ɗakin amaryarsa kun bayyana wannan kuma zai zo yana jaye ciki Allah ya kare mu Allah ya kare mu shine maza ke cewa fa akunu awwalu man yujiz ni ne farkon wanda zai ketawa ya wuce wa da'awar rusul yawma idin yace addu'ar annabawan Allah baki da kam a wannan ranar Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim ya Allah mun miƙa wuya agajinka ake nema ranan ba wani wanda zai rike wani malami ko ba wallahi duk wani malami da ake kira a duniya wani duk an bar arabu da su ba wani wanda za a kira Allahumma sallim sallim kowa dai ruhin hatta annabawan kai in annabi zai ce Allahumma sallim sallim kai tunanin kai take ai shine wannan turugason kenan in har annabi zai roki Allah sallim sallim su annabi Ibrahim suna ciki annabi Nuhu na ciki eh ga su annabi Musa duk irin gogormai da ya sha yayi wahala a duniya annabi Isa duk irin abun da ya sha amma gaban Allah addu'a su guda ce sallim sallim sai manzo Allah yake cewa wa hafataihi kalalib wa hafataihi kalalibu mithla shawki sa'dan mithla shawki sa'da annabi Allah ya ce wa hafataihi a gefen shi siratin a gefen shi wannan gadar da aka yi sirabi aka kenan ko kalalib akwai wasu wasu wasu abin nan katkai kace ta tsugiya wasu wasu wasu abin nan ne ina abin da ake cira ake kamo ki da su sai su da shi tsugiya ba a shira da wata Hausa nan mun ba ka faɗa wasu za su gane ba eh mamari wani mari ne ke da kai amma ba irin mari na daure mutum ba kamar karfe ne yana da kaifi kuma an lankwasasa kun fahimta to a gefen jahal a gefen jahannam a gefen wannan jasar kin wannan gadar da aka buga akwai kalalib akwai akwai kugiya mislu shauki as-sa'dan misalin ka ce kaya ce ta kasan kusan wata wata tsayi wata kaya da ake cewa subhanallah da sunanta da a tana nan kamar tsaida tsaida take ko mun take eh tsaida akwai kaifin tsiya ga ita ko ai duk abin ka in ka taka ta sai ka tsaya haka ne to tafi ta girma tafi ta girma tafi ta girma yace takhtafu an-nasu bi amalihim takhtafu an-nas tana takudar mutane tana wulgo mutane da ayyukansu ita wannan kayar tana jayo mutane tana wulgo mutane da ayyukansu faminhum mubiqun bi'amalihi daga cikin mutanen akwai wanda zai halaka ta dalilin aikinsa shi ta nan ba zai kara ba wannan kayar za ta jasa tana fisgo sa har ta yi wuta da shi Allah ya kare mu wa minhum mukh mukhardal kuma akwai wanda za ta yafuda shi akwai wanda ta ja ya ja ko kuma ta tana ja yana ja har Allah ya samu ya kitare mun bace karatu in ta ja shi ma ya ja saboda dan dan yaunin shi ba ba kamar karto yake ba iska ya kada ko lege a'a da dan yaunin sa in ta ja shi ma ya ja thumma yanju a kashe da ya tsere ya fisge da ya tashi da kir da wala haula an an samu an ketare fa idza faragha Allahu min al-qada'i bayna al-ibad idan Allah ya kare hukunci tsakanin bayu idan Allah ya ida hukunci wa bayu وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم من من كان يشهد أن لا إله إلا الله سيكما الله ينباتي يسو يفتد وإند سكي تكين وتا أكو وند يسو شكي تكين وتا الله ذي فتد سو باشك أكو وند يسو شكي وتا ذا أتاموس والله يسو يتامو وإن متانا تسوائي ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله cikin mutanen da suka yarda suka shaida cewa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah eh sun yarda a duniya akwai tauhidi amma kuma sabon Allah sun aikata sun yi sun yi wasu laifuka da suka cancanci a kai su ta bisa adalcin Allah sai a kai su sai a konar da su iya daidai laifin su idan aka ira kuma sai annabi ya ce amaral malaika sai Allah ya umarci mala'iku an yukhrijuhum sai su fitar da su sai Allah ya sa mala'iku su fitar da su to ya za a yi mala'iku su gane su fa ya'rifunahum bi alamati athari sujuji za su gano su ne da alamun sujuda a duniya cewa sun yi ma Allah bauta sun yi sallah akwai alamun sun yi sallah a duniya ba mun fahimta a wutan za a gansu ne da alamun cewa sun yi sujuda amma dai kuma suna ana bara ana karuwa ana ma Allah ibada kuma ana dan abun nan ana saban Allah har aje a mutu kuma ba a samu aka tuba ba to sai Allah ya kai su cikin jahannama a kunar da su to idan mala'iku suka zo belin su sai su ganin su da da alamun sujuda a goshin su wa harrama Allahu 'ala an-nari an ta'kula min ibni adam athara sujudi shi kuma Allah ya haranta wa wuta haramun ne wa wuta Allah ya sa doka ta ƙarshe wuta ba za ta ci ba inda mutun yake sujuda abu a jikinsa duk inda kake sujuda inda mutun yake dora jikinsa a ƙasa lokacin da yake bauta wa Allah in har dan Allah yake yi to wuta ba za ta ci wannan wurin ba ko da an sanya cikin wuta ko mun fahimta daga su goshin su da kuma tafin hannu da ke da kai asaru sujudu ba zai ba zai kone ba amma gefen jikin zai kone za a yi musu azaba fa yukhrijunahum sai su fitar da su wa qad imtahashu su riga sun narki sun kone eh ka tsere ka san kamar an doki kitse an sanya cikin wuta ya yake yi narkewa yake ko kamar roba in ka dora ta a wuta to su ma su riga sun narke sun kone fayusabbu alaihim min ma'in sai Allah ya sa a watsa musu wasu ruwa yuqalu lahu ana ce wannan ruwan ma'ul hayat ruwan rayuwa ana zuba musu wannan ruwan kuma fayambatu da sai su tsiro idan ka san kamar an shuka shuka Allah ya yi ruwa sun duki wannan kasar shuka ta fito ka za su balle su ba su fito kun bai cika ratun alai ce fayakhruju fayambutuna fayambutuna nabatal hibba sai su tsiro kamar kace ƙwaya ce ƙwaya ce da aka shuka fi hamili sai a cikin a cikin yashi a cikin abin da aka shuka ta ta bare ta fitar cikin cikin cikin shara cikin shara idan duk duk kazantar wuri idan akwai ƙwaya ta hatsi ko ta wake ko ta ta gujiya idan aka yi ruwa mi za yi zai fito to shi ma kamar da kasan kwaya tana fitowa cikin shara haka za su fito kasancewa sunnar rike to haka za su fito su ci gaba da rayuwa kuma a ƙarshe sai Allah ya kai su a kai su cikin aljanna kuma ai an shiga aljanna ne hayatul la maut Allah ya dace da mu daga shi ma dai wannan hadisin yana karantar da mu ashe cewa kowa ya shirya ma wannan wannan wurin wannan mawqifin domin akwai tayar da hankali ga annabawan Allah suna roƙon suna roƙon Allah ya kawo musu agaji sannan kuma ga wani abu na musiba na na na azaba da Allah zai yi wa kafirai shine za a sanya wasu mari a gefen jahannama ko kuma a gefen wannan siratin da zai dinga fisgar mutane a wani hadisi ma annabin Allah cewa yi a gefen sirati akwai zumunta akwai amana akwai zumunta akwai amana duk wanda ya ci amana in ya taka sirati to za ta jashi zuwa jahannama duk wanda baya sada zumunta shi ma za ta ja shi daga shi jahannama Allah ya kare mu aga kuma hadisi yana nuna mana cewa ashe idan mutun ya mutu da da imani da aqida da aqida akwai aqida a, a zuciyarsa ta cewa ba wanda ya cancanta abotawa da gaskiya sai Allah kuma sai laifin sa ya jirin jayi alkhairin sa to za a kai sa ai masa azaba daidai da laifin da ya aikata sannan kuma a sa masa wasu ruwa na rayuwa sannan kuma ya dawo cikin aljanna yana rayuwa Allah ya dace da mu Allah subhanahu wataala ya samu wanye lafiya a wannan ranar malaci wa fi sahihi muslim a cikin littafi ya tabbata a cikin littafin al-Imam Muslim anhu daga shi sahabin da ya gabata waye Abu Hurairah kenan ko Allah ya kara masa yarda qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace naji an ma'aikin Allah yana cewa إن أول الناس إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة للي فركم متعلن دا الله ذي فارا وحكمتي يرانا تاشن قيامة متعلن قداء أكني mutane guda uku Allah zai fara yi wa waton hisabi a ranar tashin kiyama cikin duk mutanen duniya kalar al'umma guda uku Allah zai kira su ne za a bude hisabi da su na farin rajulun istushhida fa utiya bihi mutum da yaje wajen yaki na addini an aka ce yaki litakuna kalimatullahi hiya al-ulya dan kalmar Allah ta zamanto a sama dan ba yana yaki bane dan kare garin sa ko kuma kasar sa dan addinin Allah kusa akwai mace tsakanin yaki dan dan kabila da kuma yaki na hamiya na na na kasa da kuma yaki na na na addini so da yawa kana ji malamai wasu daga ciki suna cewa annabi sassan ya ce hubbul watni min al-imani ko wannan ba ma hadisi bane wallahi duk malamin da ke karanta wannan ya san abin da zai faɗa ma Allah ran tashi kiyama dan yawo manzon Allah ƙarya asar ne maganar malamai ce ba maganar annabi bace san kasa na daga cikin imani kaf hadisan manzon Allah ba inda annabi faɗi wannan magana baya ma cikin hadisai ko cikin hadisai na ƙarya babu shi amma dai yaƙi dan addini ake zance ba la zance yaƙi da na wani abu ba to fa utiya bihi fa utiya bihi sai a zo da shi shi wanda wanda ya shahada wanda ya mutu wajen yaƙi fa arrafahu bi ni'amihi sai Allah ya tuna masa ni'imar da shi Allah ya masa ko ko bayinta aina daga cikin ni'ima Allah ya ce maje ka ka ta wajen jihadi ni'ima ce ni'ima ce Allah ya baiwa mutum karfin da zai je wajen yaƙi ne ba ci ko ne ba ce ai maza ke fita wajen yakin ba mata ba haka ne shi yasa sahabban annabi sune gaba kuma annabi yana gaban su saboda annabi namiji ne wallahi azab tun kafin lokacin ka tuna lokacin da mahaifis ta dawo daga daga garin Madina har rashin lafiya ya kama ta a Abuwa kafin ta rasu cikin kama hannunsa ta yi ta rike ta jinke ta ce ya Muhammad kun rajula ce Muhammadu ka zo namiji dan kanka ita duniya na fahimta tsaya fa za a ce a barka sun namiji jajirce ya jajirce to annabin Allah namiji ne wata ran taba wata irin wata bomb ta tashi a garin Madina mallan kowa ne ko yake ta gikan gina yana dibi miye matsalar Allah sai ga annabi ya dawo saman doki ko surdi bai da ko surdi bai da ya je har ya ga miye matsalar ya dawo yace kowa ya koma an riga an gama muku matsalar eh an riga an gama Allah ya dace da mu ma'aikin Allah kenan ko to jarinta ce rahama ce Allah ya taimake ka ka samu ka dinga tafiya wajen jihadi kamar da yanzu ni'ima ce Allah ya maka baiwa ta zuwa makaranta wallahi Allah ya soka da alkhairi wani ba ko biyan sa ake wallahi bai iya zuwa makaranta ya zauna ina rance maka da Allah wani ko kudi zaka bashi bai iya zo ya zauna bai iyawa amma da duk inda ake wani biki ana shan argila da cin burushi sai iya zuwa ya zauna amma dai kan makarantar ta gagara saboda Allah bai taimake bai masa wannan ni'imar ba eh sai ce a tabi addu'a a sa su Allah ya sauke Allah ya sauke jama'a mun fahimta fa arrafahu bi ni'am fa arrafahu bi ni'amihi sai Allah ya tunatar da shi da ni'imar da shi Allah ya masa fa arafaha sai ya gane ni'imar Allah ya shiri cewa tabbas Allah ya masa ni'ima fa qala sai Allah ce ma amilta fiha wannan ni'imar mi kai da ita yanzu ba ni'imar ba mun ji ai ma ni'ima to mi kai da wannan ni'imar qala sai ya ce qataltu fika hatta qutiltu ya Allah nayi yaki dan kai dan addininka dan daga kalmar la ilaha illallah hatta qutiltu har tufidu al-ghaya in ji maluman larabci kaga hatta suka ce tufi harful ghaya ce tana kai matuka eh an kai karshen abu hatta qutiltu har aka kai da kashe ni a wannan yakin qala sai Allah ce kazabta kariya kake yi magana ta baci Allah sai kazabta ƙarya kake yi walakin qatalta li yuqalu li yuqala walakin qatalta li yuqala wannan wace lamun ce walakin qatalta lamun la lamu ta'lil lamu kai inji malumin lugha walakin qatalta li yuqala shi zalamto li yuqala da fataha saboda lamun ce ta zo baya gare sa huwa jari huwa jari'un kai yaƙi dan a ce wani jarumi ne dan a ce wani gwarzo ne dan a ce wani ai namiji ne faqad qila an riga kuma tun can baya a duniyar an riga an fada summa umira bihi sai Allah ya umarci mala'iku da su kama sa fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi nari ayu tofi a wuskarsa har akai aje fasa cikin wuta za a tofi a yi tofi a wuskarsa suhiba su jasa ta wuska a yi masa kafi kaki a tura sa kuma cikin wuce Allah ya kare mu wanda wanda ya je wajen yaƙi ne ya mutu ya mutu amma bai yi abun ba dan Allah subhanahu wataala bai yi abun ba dan Allah wa rajulun wa rajulun ta'allama nabi da mutum da yayi karatu ta'allama ya jajirce wajen karatu domin ta'allama fi'ili ne mazid bitta'i wa tad'if min 'alima sai da mutum ta'allama ala tafa'ala masdaruhu ta'allum yayi karatu yana yayi karatu wa ta'allama al-ilm yana ci wajen neman ilimi wa 'allamahu kuma ya koyar da shi ya samu karatun kuma ya koyar wa qara'a al-qur'ana kuma yayi karatun al-qur'ani fa utiya bihi sai a zo da shi gaban Allah subhanahu wataala wancan na fari an kare da shi bai karfi da je wajen yaki an yi wuta da shi to wannan kuma ga dalibin ilimi malami da yayi karatu kuma ya koyar cikin karatun ma fa saboda Allah maka muhimmancin Qur'ani sai aka ware Qur'anin shi kadai aka yi bayanin sa saboda saboda Allah maka cewa yana da sama da komi ba duk abin da zaka karanta in baka karatun Qur'ani aikin banza ne wallahi duk abin da zaka karanta to sai sai annabi ke cewa ya karanta alqur'ani mai girma fa uce bi sai azo da shi fa arrafahu bi ni'ami sai Allah ya tuna yace tuna ne da ne maka Allah ya zano masa na maka nema ta kaza sai ake saurare kowa na yin ga kana da tarin magoya baya an yi maka kaza ai saboda karatun ma ka samu alfarma kaza da kaza da kaza ai ma duk komi ba shi bane iya karshen da ko iya abin da za maka alfarma in ka zo da ce ai ma akar maka Allah ne kaza da kaza an kare Allah ya tuna wurin ma da ake layi kai ba za ka yi layi ba abin da ake saya kai ba za ka saya ba ka ake yi saboda albarkacin karatun da kai sai Allah ya tambaye shi shi malamin wancan dai shi Allah ya kare mu sai Allah ya tambaye shi to ma za amilta duk nemar Allah da ya masa zai tuna masa yace tabbas wannan nemar Allah ka min sai Allah ce to ma amilta fiha mi kai cikin wannan nemar mi kai da wannan ni'imar qala sai yace ta'allamtu fika ya Allah nayi karatu dan neman yardarka ta'allamtu fika al-ilm ya Allah dan ka nayi ka nemi ilimi وعلمته وعلمت ايه وعلمته ايه خطا مت سي وعلمته saboda tawun tafa'il ce wa'allamtu damir mutakallim ne sai da mutu mudafun wal ha'u mudafun ilayhi mun fahimta yace qala ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-qur'an yace ya Allah na nemi karatun ne dan kai kuma na koyi da shi dan kai kuma na karanta al-qur'ani ne dan kai fa qala sai Allah yace da shi kazabta kai ƙarya walakinnaka ta'allamta li yuqalu huwa 'alim kai ne dan dai a cewa na malami ne la haula wala quwwata illa billah mutun yazo ya bata shekaru yana karatu kuma ya je Allah ya ce ƙarya yake kuma ƙaryan fa da yake shi sai Allah ce ƙarya kake ka ce ka ka koya ne karatun dan a ce wala ya kai malami shi wala malami ne mun fahimta subhanallah wannan kaluba da gargaye mu ɗaliban ilimi wallahi shi yasa akwai ababe guda biyar da aikin mutum baya samun karbuwa a duniya in ba su ba su baya yiwa baya yiwa ko da mutun yayi to akwai matsala Allah zai ruha mu na asiri zamu zo karshe hadisi muka abubuwan nan guda biyar fa Allah ya ce wa qara'ata alqur'ana kuma ka karanta qur'ani ne li yuqal li yuqala dan a ce huwa qari a ce wani malami ne wani arama ne wani akwai sauti fa kad qila kuma an riga an fada asan musamman ma irin wannan zamanin ko Allah zai ƙara rufa mana asiri wannan zamanin musamman zamanin social media wannan wani fa wai kawai wa'azi Allah dai ya sauke wani wa'azi ne kawai saboda TikTok ne kawai saboda kawai TikTok kawai shikenan an kare wannan kuma kawai dan a ce wani kaza wani kaza ne to ai karkara shi yasa tawazu a babin ilimi abu ne wanda wajibi ne wajibi ne matsayin ka dalibin ilimi dole ka ka kaskantar da kanka muddin kana son karkatu ya albarka al-Imam al-Bukhari ka hadisi fa yace ai wa annabi Musa tambaya aka ce wai wane ne yafi kowa karatu zamanin annabi Musa sai yace shi a ganin sa ana wa gani yace matsayina na annabin Allah bana tunanin abu wanda yake karatu sai Allah ya ce masa akwai wanda yake karatu bal ma shirye kayan ka je zuwa ka makaranta ko ba ta tambaya guda akai masa wai waye yafi kowa karatu sai ce baya ganin akwai wanda yafi sa karatu shi a matsayin sanawa na annabin Allah gashi manzo kuma gashi annabi kuma yana cikin ulul azmi minar rusuli sai Allah ya ce wa annabi Musa akwai wanda ya fi karatu Khidir yana huri kaza ce kai karatu je kai akwai abin da baka sani ba kuma sai ya tattar kayan sai haka yaje kuma ya je yayi karatun ko ya san abin da bai sani ba haka ne ko baka bane ai karshen hadisin Bukhari annabi cewa ya rahimallahu Musa Allah ya jikin annabi Musa ina ma ya ƙara haƙuri da tahiyyar ta ƙara tsawo da ya samu da musan wani karatun dan karatun ba nashi shi kade bane dan duka duka karatu guda uku ne akai aka rubu a wannan qur'ani ya ambata sun zo wajen na farin jirgin ruwa jirgin ruwa lafiyayya khidir ya ya soke wannan ya karya ta yahudeta aka zo ya gamu da wani yaro kuma yana tafiya kawai ya kama shi kashe sa nan kuma suka zo za su fita gari sun zo gari aka hana su horin masauki ƙarshen garin za su suka ga gina sai ce to shirya mu gyara ta suka gyara can sai da ya masa magana ya ce to ya ce yanzu an ɗauko mu kyauta albarkar karatu a shi ka zuwa albarkar ko albarkar karatu aka ɗauko mu kyauta ba banza ba kyauta aka ɗauko mu kuma ka hude ta to shi ya san abin da bai sani ba sai ya kale sai ya ce to ba mun yi alkawari da kai ba kaka tambaye ni komai sai abin da ni na ga dama na gaya maka ya ce to kai ka kama ni abin da na manta a kai yace a cigaba da tafiya aka zo kuma ya kashe yare ta kazalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin yanzu kai khidir ka kashe rai tsafafacciya mutum kirki ga nan yaro na matashi kuma ka zo ka kashe shi kawai haka kawai ba abin da gaskiya ka zo da wani abin kyama yace masa ina alkawalin mu da kai yace to daga yanzu fa in na ƙara wani to sai a doka min mataki ai min hakuri aka je gaba aka aka gyara gidace laushi talattakhasta alaihim ajara in ka ina ma da ka ci abiya mu ce ha za fi raqo baini wa bainak nan kam za mu rabu amma kafin mu rabu wuri a ba karatu yace fa amma safinatu fa kanat limasakin ya'maluna fa aratu ana aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba yace wancan jirgin ruwan da kaga na na na hude na karyasa abin da ya faru kai abin da baka sani ba wannan jirgin na wasu bayan Allah talakawa ne miskinai suna iya kokarin su kare mutuncin kansu ta hanyar wannan safarar mutane suke cikin wannan jirgin ruwan to kuma ƙarshen ruwan a tigabar teku akwai wani sarki azzalimi wanda in ya ga jirgin ruwa lafiyayya ne kyawu kwacewa yake yi yace abun ni kuma Allah ya bani karatun na san da abun sai naga in hude wannan jirgare in ya ganta kararra ba zai karba ba sai ya kare musu cigaba da da gwagwarmaya ta rayuwa shi yasa ne wannan to nabi fa yace wa amal gulam fa kana abuwahu mu'minai uwayensa masu imani ne shi yaron kafiri ne to sai Allah kuma ya alkalin zai canza musu sai wani kashi saboda shike kula da su in aka bar sa a rayuwa zai ci gaba da ci musu mutunci to sai Allah ya so ya akarsa saboda a sauya musu wanda ya fisa da kuma gini na duke wasu marayu ne wani baban su ne mutunan kirki kafin ya mutu yaga duk garin bai aminta da kowa ba ba wanda ya aminta da shi kuma ga dukiyar ayyansa kuma ga yaran yaran kanana ba su girma ba su balaga ba sai ya gina rami yace Allah kaga mun iyayen mu a rayuwa Allah ka karba mu yace ya Allah ga dukiyar ayyata ka sa dukiyar a hannunsu sai ya gina rami ya sanya dukiyar dore gina yanzu yace wannan ginar in ta in ta fadu to mutanen gari za su zo wajen gyara ginar marayu to wajen gyara kuma sai a saci dukiyar bayon Allah to ni kuma na san da abun kai baka sani ba shi da annabi ce rahimallahu Musa ina ma annabi Musa ya dan jure yayi hakuri a ƙara samun wani karatu daka tawadu a babun karatu wajibi ne matsar matukar kana son karatun ka yi yayi albarka da alkhairi ga dukkanin dukkanin karatun annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi akwai tawadu tare da shi akwai kaskantar da kai da shi na cewa bin musabai shi shine annabi ya fi su daga lokacin da malami yake nuna wa dalibai shi shine to an samu matsala kai ba kowa bane dai in ba su ba kai ba kowa kake ba wallahi in ba daliban kai ba kowa bane haka ne jama'a Allah ya dace da mu Allah ya sa mu wani lafiya sai Allah ya ce kazabta kariya kake walakin naka ta'allamta li yuqal li yuqala huwa alim wa qara'ata alquran li yuqal huwa qari faqad qila summa umira bihi fasiba ala wajhihi sai a ja a fisgo ta huskarsa hatta ulqiya fi nar har ta kai a wulga cikin wutar jahannama wa wasa Allahu alaihi rizqa wa rajulun ay wa rajulun wasa Allahu alaihi rizqa sai kuma mutun na uku shine mai kudi an samu mai karfi ko nabi malami na uku kuma mai kudi wannan su ne al'umma baki daya wa'annan mutanen su ne al'umma rukunnan al'umma guda uku ne malamai masu mulki ai masu masu mulki eh sannan kuma da masu kuɗi idan suka lalace al'umma ta lalace idan mutum uku suka lalace cikin al'umma sun lalace al'umma gaba ɗaya lalace za ta yi masu kuɗi da malamai da kuma watan masu masu mulki in aka lalace sun kowa ya lalace Allah ya kare mu to ai ana tahiya yaki ne karkashin jagoranci ko yanzu kare kake kace zaka je jihadi musamman iri mutane yanzu da tsoro ya mutane jihadi jihadi ma ai sallah an gasa tafiya bulan tana roki mukami eh jihadi ai sallah an gasa tafiya a koya bulan tana ashe ashe wani wallahi wani fa yake ce za a yi jihadi sai ya je jihadi to ba maharin ya aje musulunci kenan maharin ya aje musulunci kenan eh saboda matsoraci ne matsoraci ne Allah ya dace da mu to da mutunan da kuma Allah ya yalwata masa arziki Allah ya ba sa dukiya wa atahu min asnafil mali kulli duk wani bangare na dukiya Allah ya ba sa duk wani abu na dukiya Allah ya ba sa ga iya ga mata ga ga ga ga, ga bangaren kiyo shina can bangaren noma akwai shi bangaren kamfani ta ko ina shina da hannun jari a wannan bangaren fa'usiya bi sai a zo shi gaban Allah subhanahu wata'ala fa arrafahu bi ni'amihi sai Allah ya tunatar da shi da ni'imarsa cewa nayi maka kaza nayi maka kaza ba dan gori ba dan ya tuna sai ya tuna fa arafaha sai ya tuno ni'imomin Allah a gaba daya fa qala sai Allah ya ce ma amilta fiha to kudin da na baka mi kai da su fa qala sai ya ce taraktu ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka ce Allah ban bar wata kafa ba ba wata hanya daga cikin hanyoyi da kai Allah kake so a ciyar a cikin face sai da na ciyar cikin wannan hanyar ba wani abu da ya kamata a ce an yi da ya kamata mai kuɗi yayi na ciyarwa wanda ni ban yi ba kuma na yi ne laka dan na yi manyan daga Allah qala sai Allah ce kazabta qariya kake yi walakinaka fa'alta li yuqal huwa jawadun sai ce kai ne dan a ce wane mai kyauta ne wa kad qila kuma an riga tuni an fada thumma umira bihi sannan kuma Allah subhanahu wataala ya yi umarni da shi yayi umarni da malaiku su kama sa fa suhiba ala wajhihi sai su fisga ta huskar sa ayi tofi akai hatta ulqiya fi nari har aurga da shi a cikin a cikin wutar jahannama wa fi lafdin aw lafdin har imamu muslim har yau fa haula'i awwalu khalqin tus'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah yace wa'annan wa'annan mutanen guda guda uku sune mutum guda mutanen farko da Allah zai kunna wutar jahannama da su sune mutane guda uku da Allah tusa'ar da za a kunna kunnawa farin da za a yi wa wuta irin kiyama da wa'annan mutum guda uku ne Allah ya kare mu ashe wannan hadisi yana karantar da mu awa bai kamar haka a wani farin duk abin da zaka yi wanda Allah ne ya ce a yi to kai don neman yardarsa duk abin da za ka yi wanda Allah ya ce a yi to kai don neman yardan Allah karka kusura ka yi don wata manufa sannan kuma dole wannan abin ya zamanto ka yi ne bisa ilimi ka yi bisa alabasira ka yi wannan abin jihadi ne za a yi to ka yi bisa ilimi karantarwa na kai ka fidda sarrai kai mutane bayani da kamata ciyarwa ta kai ka san inda ya kamata ka sanya dukiyar abu na gaba sannan kuma dole sai ka yi bisa karantarwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dole sai ka yi dan bisa karantarwa yadda annabi ya karantar da kai idan za ka yi bisa ilimi za ka yi dan Allah babu karantarwa annabi take aikin banza ne aikin banza ne mutum yayi yadda Allah yake so yadda manzon Allah ya karantar sannan kuma yayi da ikhlasi yayi mi da ikhlasi sannan kuma ya rika wannan aiki da ya raka sa da addu'a ya rika wannan aikin da da addu'a Allah subhanahu wataala ya datar da mu yace wa samitu shaykh al-islam inji imam ibn al-qayyim tinaji shaykh al-islam malamin musulunci waye kenan ai in ka ji ana dara hidda uwa yake ya ce shaykh al-islam a duk duniyar ahlus sunna ana nihin wa ibn taymiya Allah ya ji kansa ya gafarta masa malam ba wani bangare na rayuwa wanda bai rubutu ba kai babu babu wani bangare na rayuwa na karatu da ake yi wanda shi bai karatu ya rubutu ba kai babu ko mun fahimta ya shuka alkhairi alkhairi a duniya da dama kuma Allah ya taimake shi da tarin malamai nagari wanda kuma sai an mutu ana faɗin su dai ko ba ai ko ibn ibn al-qayyim al-jawzi dalibin sa ne fa dalibin sa ne har gidan ko sai bi sojan karatu lokacin da aka kama ibn taymiya sai shi gidan gidan kwasu akan mas'alar guda biyu ta zance in mutun ya saki matarsa saki uku alfazi daya kuma zancen alqur'ani a fatawa ibn taymiya shi in mutun saki matarsa saki uku alfazi daya saki daya ne ai saki daya saki daya ne mun fahimta amma fatawar al-Imam Malik fatawar al-Imam Shafi Ahmad ibn Hanbal Abu Hanifa sun tafi akan cewa saki saki saki uku ne amma shi Ibn al-Qayyim al-Jawzi da malamin sa suna akan wannan fatawa saki dai ne kan wannan fatawar da kuma cewa bai halitta mutun ya kulla kayansa ya je wani masallaci da sunan ziyara in ba masallaci guda ku ba a duniya duk inda zaka je in dai da sunan ziyara ce ta masallaci haramun ne bi halitta masjidul aqsa da yake falastin da masjidul nabawi da yake garin madina da kuma masjid da masallacin masallacin masjidul haram da yake makka wannan su ne to wannan matsalar ta saka shi gidan kwasu to ibn ibn qayyim daga an kai malan gidan kwasu shi ma sai huce gidan kwasu to me zai tsayi yo malan na raye kuma ga karatu me zai tsayi ne ma kuna jin al-hafiz ibn kasir ko dalibi ibn qayyim ibn taymiya ne dalibin ibn taymiya malamin sa ne kuma suna nuna gari suna kamar in ana zancan kara shi ibn kasir a majalisin ibn taymiya shina cikin daliban da za ka kwatanta kamar NCE a wajen sa al-imam ibn rajab dalibin sa ne dalibinsa ne sun yi karatu a gusa yana da malamin suka yi karatu rabbaniyu to shi yace wasamitu shaykh al-islam ce naji malamin musulunci na fada yace kaba anna khairan nasi al-anbiya ce da kamar da mafi alkhairin mutane sune annabawa su fi kowa alkhairi ba wanda yake annabi zama mutumin kirci kuma ba wanda yake annabi alkhairi a rayuwa yace fa sharrun nas fa sharrun nas man tashabbaha bihim kuma sharrin mutane su ne waɗanda suka kaman suka suka kamanta da suka ce minal kazzabi daga cikin makarita suka ce su ma annabawa ne sharrin mutane wanda zai fito yayi ƙarya ya ce annabi ne wadda annahu minhum kuma yayi kirarin cewa shi ma yana daga cikin annabawa walaysa minhum alhali bai daga ciki ko mun bace karatu to wannan su ne mafi sharrin mutane Allah ya kare to kuma ai daga cikin alamun tashin kiyama ne inji annabin Allah ce za a samu almutanabbi'un masu da'awar annabtaka mutun ya fito ya ce annabi ne daga ran da manzon Allah ya su ba shekara ba ɗaya da rasuwar annabi aka samu wani fitoci shi ma annabi ne suna da yawa daga ciki akwai akwai musallamatul kazzab akwai khamsa akwai saja suna da yawa suka fito suka ce su su ma annabawa ne har da mace fa a wannan zaman har mace ta fito ta ce ita ma annabiya ce amma dai ƙarshe muslimatul kazzab yayi mata wayo sai aure ta aure ta yayi saboda annabi ta ta ƙara ƙarfi ko wallahi haka abubakar siddiq ya ya jajirce malam ya sanya mas'ala guda uku gaban sa ga an wasu sun sun ce annabawa ne mutanabbi'un ga wasu sun ce sun bar musulunci kwata-kwata masu sun hita suka ce su ne musulunci to sun bari kuma aka samu suka ce to su za su yi musulunci amma kuma ba su ba da zakka abun ya ga abubakar kai ya girmama ya tara sahabbai ga matsala ta fuskanta tana fuskanta ta ya kamata yi suka ce to Allah lallaba mutane dai haka ce kai yace na rance da Allah ba zan lallaba kowa ba ba ranta a lallaba yace ko mutun shi ko kuma ya bari duk wanda ko ya bar musulunci yace zan yake sa kuma duk wanda ya bar yace ba zai da zakka ba zan yake sa a ƙarshe ne ya fidda ya shirya runduna karkashin Khalid dan Walid da Usama suka je suka yaki Musailamatul Kazzab wanda cikin tarihi aka ce wanda ya kashe Hamza shi ya kashe Musailamatul Kazzab al-Wahshi shine wanda ya kashe Hamza yace qataltu khairan nas wa qataltu sharran nas na kashe wanda yafi kowa alkhairi cikin mutane kuma na fi kashe wanda yafi kowa shari cikin mutane a ƙarshe ne Umar dan Khattab yace laula ka ya Abubakar la zalzala al-islam wa halaka al-muslimun in ba da Allah ya sanya ba Abubakar ne jagoran musulmi ko yace wallahi da musulunci yayi rawa da musulmi sun halaka Allah subhanahu wataala ya datar da mu abin nan mun ka fada mun to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna dan zamu kwana sai wani sati in Allah ya kaddara muna fata wa Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan wannan tafarkin kuma Allah ya kara mana ikhlasi a cikin ayyukan mu ya Allah kaka jarriyo mu da yi dan ayaba mu Allah ka sa mu yi dan kai Allah ka sa mu yi dan kai Allah ka sa mu yi dan kai ya Allah in ma za mu yi da niyyar wani ya ba Allah ka hana mu yi a rayuwa Allah ka hana mu yi a rayuwa Allah ka samu wangi lafiya Allah ka sanya muna cikin waɗanda za a bayyana littafin su da hannunsa dama a inin alkiyama Allah ka sanya mu sharuwan alkausara Allah ka datar da mu da shanyar ruwan salsabila da su tasbih Allah ka aura mu na hurul ile da kai muna alkawali subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh